السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أشكر سرية رمضان تعالى ثلاثين kenan ga watan safar hijirarin shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasarar kuma kamar hudu ga watan tara dubu biyu da ashirin da hudu bari da aka saba a ranar irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken adurarul bahiya na batulun malami da alama muhammad ibn ali al-shawkani wanda littafi ne na hukunce hukunce na ibada cikin kenan wannan kuma na mai darasi na ashirin da biyar za mu tashi sabon bashi game da sallar yaki ko kuma sallar tsoro ba ta ce mata salatu da kaitan dan akwai yanayin da ke iya sawa a yi ta kuma ba kaitan can ba ne to sai suna ce mata salatu hauki don sunan ya zama ya haɗi yakin da kuma wani shi musulunci kullum yana kallo abin da zai zame wa al'umma sauki shi yasa shi dan adam da ya gina rayuwarsa a kan bin karantarwar addini da kullum sauƙi zai samu yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ce shi fa Allah sauƙi ne yake nufin kirshi ba ka yana nufin ku da tsanani ba in ka ji tsanani ka ji wahala ka ji takura a to tsarin addini ba ne wani tsari ne kuma dai na daban to sallah na ɗaya daga cikin manyan ibadun da wani abu karami haka ba zai zo kaya da ba ko wani abu mai muhimmanci da muhimmancin shi ko bai kai na sallar ba to za a yi aljan aula ne da tarjihin shi wancan aikin za a yi shi to sannan kuma ita sallar ita ma za a yi ta to kuma ɗan adam ba zai rasa shiga wasu yanayi na yaya ko mai yiwuwa saboda jihadi na ɗaukaka addinin Allah saboda idan har wani ya miƙa wa Allah al'amuran shi salin halin wani ba ka iya yi ga ba fasilin da ne ya nuna kun min al-kuffari wani ya jiri fi kuma rilewa su ji ba dama ne daga gare wani lokaci kuma za ki samun rigima ko faɗa ko hayaniya shi kuma musulunci ba zai ke su a dakatar da wata ibada don a warware wanta ba a shiga ibadar sallah ba za ta tsaya ba to kaga a haka duka guda biyu su shiga biyar su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an shar'anta mishi yaki musamman bayan an yi hijira a rayuwar makka ba a shar'anta musu yaki ba an sai da kara an kurkar da su an ta lallashin su an ta kaza a cikin yi haƙuri suka rusu da kyawar sunna ba za a karanta mana yaƙi da fiye da kakarar nan ke azantar da mu ke takura mana da ke musu koya a kuɗi ku dai ku tsaye da sallah zai tsaye da sallah su tsaye da sallah to da aka yi hijira kuma sai aka shar'anta yaƙi aka fara ba da ilimi haka sai an ba ka ilimi ka yi kaza zai yi ba za ka fara ma a ranar udina للذين يقاتلون بأنهم ظلموا inna Allah ala nasrihim laqadir annan hukuncin sarki ce an ba da izini ga waɗannan da ake zaɓen da bi annahum yudimu an tumar an da nake su inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah mai cikakken iko ne game da taimaka musu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sir'anta yaki ya riga fita ya kuka kuma ya riga tura saraya rundunoni na gamayyar sahabbai kaɗan ko masu yawa waɗanda za su je su kafa ta yayi don ɗaukaka addinin Allah ko don baiwa addini kariya ko don kare wasu musulmi da ke wani wuri da wata gamayya ta kafin ke so su cutar ko su kawar da su daga yi wa Allah makwabcin sarki za a ko wani wannan to shine sai aka shar'anta sallar tsoro za a iya fita yaƙi da kafirai sun yi saurin ga sun shirya a ko riƙe makamansu ko kuma daidai gaban lokacin sallah idan kuka ce bari ku tsaya ku yi sallah to waɗannan kafirai za su fara kaso ta kanku a ƙarshe nake guda su a ga an yi asara to kuma idan kuka ce bari ku shagalci da yin sallah su kuma wata inda kuka ce kuma bari ku bar sallar ku yaki to menene dalilin yakar su da kuke yi kuna yakar su ne domin su tayar da sallah ne da ake sun tauba ta fara to yanzu kenan ina hikima mene mafita ta ce to mafita shine a haɗa abubuwan duka guda biyu shine sai aka karkantawa annabi sallallahu alaihi wasallama sallar yaki sallar gobe ita wannan sallah tana da siffofi ko suwar da yanayi da kaifiya kaloli da dama har Siddiq Hassan Khan da wasu malamai da suka zo ma kafin shi suke cewa tana da yanayi da nau'uka kana goma sha shida wasu suka ce ma adadin ya wuce haka to za ta yi bayani game da wannan sallah hada yake cewa babu salatul khawfi babi game da sallar tsoro kad sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah kira da nufin Allah tabbata a gare shi ya sallace ta ala sifatin mukhtalifa a siffofi mabambanta mada cewa kulluha mujizzi'atin kowane yanayi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallace ta wannan siffar ta ne in dai siffa ta tabbata ya ta isa za ki yi ita to amma ka tattara siffatin za ka ga akwai siffar da ta fi dacewa da yanayin da al'umma ta kama kanta wannan siffar kuma ta ce ta fi dacewa da yanayin da shi ba irin wannan ba ne sai zama da kamar wani fiƙihun da ya kara fitowa na yadda addinin musulunci yake kula da al'umma fiye da kowane irin tsari galibin tsare tsare ba na addini ba suna kula da kai ne bayan kana buƙatar kula shi kuma musulunci yana samar da kula da kai ne kafin ma mai buƙatar kula ya zo duniya shi yasa ka'idojin addinin ga sunan sun rinkirkirmi al'umma amma kuma sun dace da al'ummar sai ce wa kullu ha mujzi'a dukkanin waɗannan nau'uka sun tabbata cikin hasan khan ya shirin wannan littafi yake cewa fila ala sittata ashara wasu malamai sun ce tana da yanayi da siga da siffa kana goma sha shida wa fila saba'ata ashara wasu da tana da siffa kana goma sha bakwai wa fila samaniya ta ashara wasu da ce tana da siffofi guda goma sha takwas wa fila akallu min zalik wa akalla min zalik wasu da ce kuma a ƙasa da haka ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an samu ya sallace ta bi kulli sa'ifatin raka'atayn yadda ake ta wannan sallar shine ga kafirai sun yi sauki ga musulmi sun yi sauki kaga wani shi ne yakin da ake yi na da ba na kare kare ke ba kuma wannan shine abinda za ka fahimci ita duniyar yau ba irin macen ta wancan lokaci ba ce kakan ta fi tsari shi kafirin da bai yadda zai ga Allah ba fitowa yake nuna ba zai yi zai zai kare kafirci to kuma ranar da ya fahimci gaskiya to kuma zai Allah wadai da wancan tsada ba zai sa yana mana mana ba to wannan fuskar da an aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta shine ga musulmi ga kafirai ga lokacin sallah yayi abinda shugaban rundunar musulmi zai yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine sai a raba musulmin gida biyu ito musulmi guda nawa ne guda ɗari biyar ne take to ɗari a ɗari biyu da hamsin su ɗari biyu da hamsin su a iya cewa da wani da wani da wani da wani da wani da wani cikin waɗanda za su iya ba da gudunmawa ko da tsakarai za su yi amfani da damar wai rajin kuna kan da ɗauka musu to shi kenan in ɗari biyu da hamsin suka zo sai shi shugaban ke jagorance su sai ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya kallaci kullu sa'ibatin rak'atayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a kullu da wannan sallar wannan ya nuna ba ta tafiya ba ce sallah ce ta cika sallah da suka zo ya raka'a biyu ya zauna ya yi tahiya da suka yi karatun tahiya suka kai gabar da daga nan sai a miƙe dan kawo raka'a ta uku da ta hudu shi manzo Allah ta sunama yana tsauni su kuma duk sai suka miƙe sun sun fahimci fikewa suka miƙe suka kawo raka'a ta uku sun kawo raka'a ta hudu dukkanin su suka yi tafi sai suka yi sallama suna sallamewa su suka koma suka je suka karbi wa'inta kowa ya alwala dama su kuma wajen da suka zo sai suka yi annabi na jin sun zo sallallahu alaihi wasallam sai ya miki sai kari da raguwar raka'a biyun da su sai ya sallama ya sallame su suka kai kuma sai suka karuwar raka'a biyu da kansu sannan sai suka koma suka haɗe da runduna shikenan shi shi ne liman ya yi hudu su ma sun biyu da shi suka cika shi wancan sun yi biyun farko da shi waɗansan sun yi biyun ƙarshe da shi to wannan siffar ta tabbata a cikin hadisin sayyidina jabir radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim akwai kuma siga da ta zo cewa ko nau'i da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a ɗaya ne da kowanne wannan ya nuna sallar ta zama kasuru kenan wannan suka zo rage suka zo kamar ɗari biyu da ashirin da muke misali da su ya yi raka'a ɗaya da su da ya raka'a ɗaya da su ya miƙe ci gaba da karatu kowanne sai karanta fatiha da sura kawai sai ya rubu ya dago ya yi sujada da farko ya yi sujada da biyu ya zauna ya karatu ta ya yi sallama waɗancan da ba a fara sallar da su su kuma sai suka zo sai suka yi kabbarar harama suka nuna don Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta karatu daga nan ya rukuntu da su haka ake ta biyu ya kammala ya ta biya ya sallama suka nike suka ci ko raka'a ta farkon su ta karshe da wata ta kuce musu su ma suka yi sallama sannan suka je suka haɗe da dukkanin wancan bangaren suna ta farko wannan siffar ita kuma imamun nasa'i ya fitar da ita kuma ka ce bi sinadin rijaluhu tiqat sinadin hadisin masha Allah madadin shi suna da kyau wata siffar kuma wani sunan suke fitowa su sosai kenan da ya zo a zuhur ila kafsu ila sama ila fikawa za a yi da ya tashi dari biyu da hamsin sun farko da suka zo sai ya sanda ta karkar da su gaba daya in raka'a biyu ce duke yi biyu da su yi sallama in hudu ne duke yi hudu da su yi sallama da ya kammala sai suka koma sai wanda ba ka nan sai suka sai aka tashi sabuwar ikama sai yi sallar da su ita ma cikakka sai zama ya haɗa hudu in gudu hudu ne ya rasa a gaba shi mana aka duki hujjari da dama da malamai suke fitarwa da shi ma wannan nau'in ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi akwai kuma sigar da su duka za su su duka za su in ya kabara su duka za su kabara in ya ce wadda zawali su duka za su ce wadda zawali idan ya tafi ruku rage ne za su tafi ruku rage na tsaye na ce kada ku yi sakaci da makamanku sai su yi muku nika daya dan ga musulunci ba babban addini bane su ɗari biyar dukkan suna da addini wannan kuma za ta iya wannan sallar za ta fi yiwuwa idan ku duka suna fuskantar makiya kuma suna da aminci bayan ku ba matsala ina ce ga alƙibla bayan ku kuma rafi ne ko jeji ko kuma garuruwan ku a garin ku kuke bayan ku ba ku da matsala ita sai ku yi suke nan ya ruku sai rage ke ruku rage kuma na tsaye idan fitar yana kallon mai ke kaiwa da komowa idan waɗannan suka ɗago da ruku ya tafi da su ya sujada ta farko ya sujada ta biyu suka miƙe su kuma yin tare da su kuma sai suka fi sujada sai su ruku sai suka fi sujada su ta ɗaya su ta biyu sai su da zai sake haɗewa a tsaye a haka a cikin haka za su yi har a yi sallama a ƙarshe za su sallama gaba ɗaya wanda ya sallama ya yi sallama su duka sun yi sallama saboda ana yi ana jiran na nesa ana yi ana jiran na nesa kuma kaga wanda yana nuna kenan shi mujahidi ya kamata ya zama gwani a cikin na sanin addini ya taso da ma yana da buƙatar waɗannan hukunce hukunce idan ba a yi shi karkashin bataliyar shi ba to da ila tsarin ba na addinin ba ne shi a matakin shi na ɗayi ɗayi su wanda shi za a kirke ranar lahira a tambaya shi kuma sai kokari ya aiki da sabon Allah fattakun ba a mastata'atun wa sama'u wa abidu wa an tuko khairan li anfusikum to wannan wasu ne daga cikin siffofi da kaifiya na wannan sallah shine ma da cewa kullu hamujizia mujizia kowane kai ya yi mana kowace ciga mutum ya ɗauka to insha Allah sallar shi ta yi kuma bai da wata matsala Allah mutum sarki ya karba sannan ya ci riba guda biyu ya yi sallah a kan lokaci kuma ya yi jihadin da ya fi kace shi wanda zai iya samun shahada ko kuma ya samu komawa gida da ganima shugaba zai zama mai addini shi ma sojan da ke cikin rundunar shi ma zai zama mai addini sai sa tun farkon asalin manufar halitta Allah yake wa ma fa nafatu lil jinna wal insa illa li ya'budu ban halittu mutum da aljani ba ban halittar da yake mutum ba sai don su bauta ba asalin manufar halittar bauta ce surakan Allah ya bai wa mutum ƙarfi to ƙarfin na bauta ne me ya bautar yi wa Allah sa'a shi ma a mara da wata yi ma annabi sa'a shi ma a mara kan kuma ka bauta wa Allah in da abin da yake so da kowane nau'i na bauta in Allah mutum sarki ya ba ka basira to ita ma ku da su ake kai amfani da ita a bautar Allah in Allah ba ka kujera ta shugabanci to ita ma su ake kai amfani da ita a bautar Allah saboda ba dai a dawwama lau da mutum da zai rika ma wasu ilimi yace da a ce mukamin dawwama yake da har abada ba za ka samu ba wasu ne suka matsa suka matsa suka tsintsara suka mace suka wuce sai ka zanta ganye a sala shi kuma Allah ya ga dama ya baka in ka kalla za ba dabarar ka ba ce ba hikimar wannan mukamin da aka baka sai ka yi amfani da shi sai ka bauta wa Allah akwai ibadar da kai yanzu da kake da mukami kai ne za ka iya wannan ibada wanda bai da mukamin ba zai iya ba in kana da kuje mukamin kujerar gwamna ne mutum miliyan biyar in ka ga dama za ka iya faranta wa miliyan uku rai yau mai kudin jihar ba zai iya ba to kaga yanzu wannan dama ka je lahira ba ka yi amfani da ita ba to dan ne to mutum dai in ka ga ya kona rumbun shi ranci shi sai da toka ke tsada ba ka matsa miki da tambaya ba shi da baya so ne ya faɗa maka kai ma ka tona naka ka san ka ka tushe a kasuwa ga da ban faɗi suke amma dai an je lahira sai da ba a bashi a cikin biye wa qifuhum innahum mas'ulun Allah ce ku tsere mana da su mu fara tambaya ma kaza ma kaza la tazilu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba' a tambaye shi rayuwarsu da shugabanci ta ƙarfi ta hikima ta basira ta aiki ta sana'a ta waye ta waye za a tambaye mutum to in mutum ya ba ta amsa abin da ya dace ya ba ta amsa da shi ya sha magabata na gari da dama sun yi amfani da ƙarfin su halin gudun bari ka duba yadda juyar da ƙarfi da basirar da ganin yawa shi ne sai na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ka duba yadda amfani da dukiyar shi wajen ciyar da addini gaba da yi wa al'umma hidima ka duba al-mugira ibn shu'ba sai ka rika amfani da wayan shi wajen ganin ya rota wa Allah wajen ganin cewa ya amfani al'umma kowa da baiwar da Allah ya koyi ita ma baiwar su ake a juyar da ita a yi amfani da ita wajen yi wa Allah madauki a cikin sarki da watan sallar da aka yi idan sallar magriba ce mai raka'a uku liman sai ya raka'a biyu da kungiyar farko ko tawagar farko raguwar kan kuma sai juyar da ita sai yi ta ga tawaga ta biyu inda ita ka zaba kasurin ta ake ko da dai sallolin duka kasur ne sai ita ba ta da matsala mana ba ta da bukatar ta ne kaso shara ba ta nuna haka ba malaike wai da shaddala hauku idan tsoron ya tsananta shine wanta hamada fitaru yaki kuma ya rincaɗi akwai yanayin da za su ga yakin ya rincaɗi musulmi sun haɗe da kakara maganar maka sai musulmi su fito su fito su zo su haɗe su sallah a domin yi wahala to yanzu ya za a yi wanda yake cewa sanda arrajulu warrakib sanda arrajilu warrakib mai tafiya a ƙasa ya yi ta a nan yadda ya samu kanshi na mai tafiya a ƙasa in ya samu yanayi ne fuskanta alƙibla to ba laifi ya fuskanta in bai samu yanayi ba fa aina ba tuwaddu fa samma wa tuhulla tattin ma da kokan da akwai ya fuskar Allah sura ka ya karba kenan ya gamsu ya karba warrakin aka ma a yanzu sai ce to yakin nan ya tsananta al'amura saurin kyaki ga lokacin sallah ga rikin sauka a kan doki wannan saukar za ta iya zama ba da dama ga makiya a rundunar musulmi illa so da haka sai mutum ya duba ya ga yanzu wane ne ya fi dama dama in yana da sauka a a dokin ba zai zama kawo rundunar musulmi baraka ba to shi kenan amma dai abinda shari'a take cewa shi ne fa'in khiftum farijalan rukubana idan shi wannan isari ce ce isara da ita kenan ita ce ce fassara da haka fa'in khiftum ka an suka ji tsoro mana yaki ya rincaɗi to farijala rijal a nan wurin jam'i ne na rajin shi kuma rajin shi ne alladhi yamshi ala rijlihi ne tafiya a ƙasa shi ne rajin kaga rajulun mutum rajulani mutane rijalun mutane kama za a dawo a duba rijalun ne ake nufi ko ya zama jam'i ne na rajul ko ya zama jam'i ne na rajin to nan dai jam'i ne na rajin inan jam'i ne na sunul fa'ili ba na suna ne da kullum ba yake فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم إن كما كوكا سامي نسوع hankali ya kwanta fadkurullaha kama allamakum sai ku zo ku ambaci Allah kamar yadda amma sai ku yi sallah kaga sallah ne ita ce zikirullah sai ku yi ta kamar yadda aka koyar da ku qabla da fitari yace walau ila ghayri la qibla warraki shi ma ma ayyayi ta haka walau ila ghayri la qibla ko da ba a fuskanci alƙibla ba walau bil imani kai ko da da nuni ne a sayan yakin ya riga ya rintaɓi kai ba dole bane kuma ka iya samun damar da za ka yi rusulu ka yi sujada har kai zaman tahiya duk ba zai yi ba yanzu ya za ka yi kawai kuna ana cikin fafata yaki ana kai tsara ana kawo maka kana karewa kana kai ɗauki ana kawo maka farmaki ana kaza sai ka gara ka yi kabarar harama ka yi rukuni ka ɗai gama karata ka yi tafiyi ka ɗago ka yi kaza ka yi kaza an biyar ka da ƙarshe ka yi assalamu alaikum ita sallama ma za ta iya yi kowa ma ya assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama sallah ko an gama gurma yaƙi ta wuce wannan Allah ya karɓa shi yasa malamai ke cewa wato ka kalli maqasid na shari'ar musulunci zaka ga duk yadda kake haka annabi zai karɓi ibada a daidai wannan matakin yasa kenan ba za ka zo ka yanke cewa wani ba zai shiga aljanna ba saboda bai yi yadda kai kake wata nan nabi yana gidan sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum na ta ciran tuwa yana cewa Allah ba zai shigar da wani aljanna ba to da rena mashi na kaza ya rena mashi na kaza ya rena mashi na kaza yanda yake cewa wane ne yake rantsuwar Allah ba zai shigar da wani aljanna ba to yanzu Allah ya sanar da ni cewa ya ba shi aljanna kai kuma ya fata aikinka kai naka da kake gani can ne irin ni ɗan binni ne to kai an fata aikinka to ba sai an karɓa ba ne zai aiki to ba a karɓa ba to da ka to da dama kai a gwargwadon yadda kai ibada ko a gwargwadon yadda kake rayuwa a daidai wannan mataki ake so ka yi abin da ɗan matakin ya kamata iya abin da za ka iya aka to haddar bayawa karanta ta abin da ya san fakarahu ma ta yassara min alquran ko fakarahu ma ta yassara min karanta abin da ya sauwaka daga alquran ko daga gare shi kai rukun gurgurda yadda za ka iya kai sujada ka kyautata kai kaza kai kaza kai kaza kai ta a masallacin anguwarku ba sai ka je Kudus ba ba sai ka je Makka ko Madina ba tunda ba za ka iya ba kar kuma ka ji ta to Allah ma zai karba tunda nayi ta anan Zaria ko anan Basawa zai karba idan muhimmin abu shine ka baiwa matakin da kake ciki muhimmanci ka duba waɗannan mutane in khiftum farijalan aw rukbana ku yi a kan kafafuwanku ku yi a kan ababen hawan nan kuma yake cewa walau ila ghayr al-qiblati walau bil ima ko da abin nan ne da nuni ne ku yi ta a haka akwai hadisi da Imam Bukhari ya fitar daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu fi tafsir surati Baqara bi lafzi fa in kana khawfun ashadd min dhalika sallu rijalan qiyama ana afadani yace idan tsoron ya tsananta ya kai makura wajen girmama to sallu rijala su sallar ku akan kafafuwan qiyama a sassaye ala afadani su sallar akan kafafuwan auru subana مستقبل القبلة وغير مستقبليها سنا ما تفكر القبلة أو سنا ما تبيو القبلة بايا الإمام مالك يقول قال نافع نافع وندا ɗalibi ne na Abdullahi ɗan Umar wasu malamai ke cewa wato Imam Malik wani ta ilhama Allah ya mai a wancan lokaci yadda suke yi shine kana malami wani lokaci da an gama asuba ko gida ba za ka koma ba ko ce ka koma kai da wanda suke karanta yadda ake a masallacin madina yanzu haka kaga daidai can wurin da wani malami kwararre ne a hadisi za ka majalisin na hadisi in ka matsa ka matsa ka matsa ka dan je daga can kuma ga wasu majalisin shi ko tafsiri yake nan kuma akida yake karantarwa nan kuma rikafu tarbiyya da gyaran hali to duk sai a raba su a masallaci to sun wancan lokacin haka ake yi shi nafi maulafin ya umar in ya je majalisar shi ya zauna mutane ba sa zuwa kuma ga shi ɗalibi ne na Abdullahi dan Umar mubasharata kuma Abdullahi dan Umar yadda baiwar da Allah ya mai Salman Malik da ya tsinkaya da shi sai manne mashi kusan sai da ya koya duka ilimi sai da shi ya fi kowa riwaya daga gare shi amma duk ko haddathana malikun kamar da masu riwaya da garmin malikin sukan faɗa annafi'u sun ka ita ka ba araba da yi yi maka annabi na umara kuma wannan istinadi yana kai daga cikin istinadai aliyai to ma'ana istinadai masu daraja saboda ne mutanen da suke cikin istinadin hadisin ba yawa galiban idan labari ko hadisi waɗanda suka ji suka yi yawa to an an fi samun aka to aliman malik sai ya bada labari a cikin wasar shi wa ya faɗa mashi na ji na ji wa ya faɗa mashi abdullahi dan umar yanzu wanda kake da damar ka aje kyamarar ka kai musu sakanin shine daga malikun sai na su biyu ne kawai kaga isnadi ba zai amma in ka zo kamar wata alimamun annasai za ka samu isnadi mutum goma sha ɗaya sai ka gwada na farko na sha ɗaya shi shi kai kalmamin na sayin ka ce abu wannan ya ta masha Allah masha Allah daga waye riwaya shi ma ka auna ka au har ka zo kan tabi ko kila ma ka samu tabi'ai biyu a cikin isnadin wani tabi'i ya ji a wajen wani tabi'i to daga nan kana zuwa sahabbai kullum ujuhu ka sha baka da sauran abin nan sannan malik yake cewa kada na fi da ara abdullahi ibn umar bana da bana da su bana tsammani abdullahi dan umar zakara zalika illa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan maganar da abdullahi dan umar ya faɗa da yake fa in kana khawfun أشد أشد من من ذلك صلوا رجالا كذا كذا يكي بانا قلنا مغنى شيء فهيدا جن تيلي من لم الله صلى الله عليه وآله وسلم shi ya sa shi ma zai faɗi ta haka za ka dai a dunkule wannan shi ne abin da wannan baɗi ya kunsa na salatul hauti sallah ta tsoro asalin shar'anta abin kaga ayyuka ne na da'a ga Allah to yanzu idan kuma aka samu akasi masu zanga-zanga za su iya yi ko za ka an fita zanga-zanga irin zaman dirshin din nan musamman yau da kasashen larabawa ke to za a iya yi ko ko ba za a iya yi ba to sai a koma a kalli hukuncin da ka'idar da addini ya same ta zanga-zanga to mazhabar malikiya matukar abin da kake yi ba shari'a ba ne to duk sauƙin da aka yi a cikin masu irin wannan aikin kai ban da kai su su ƙa'idar malikiya ke saboda bai kamata a baka sauƙi ba yanzu in ka kama hanya daga nan za ka tafi kano a zuhur sai da asar sai sai kawai ka haɗa su jamuta a takadimi ko jamuta a khirin ya raka alfin ku kawai kai gaba saboda mai kaya za ka bi siyowa zumunci za ka bi ziyara za ka bi makaranta za ka koma makaranta za ka dawo to sai wani kuma sai ya gudun ma iyayen shi dan kada ya tsaya ya taimake shi shi ya gaji da wahala ba ni ba ni iyayen yawa ai ba shi ya kawo zamanin a haka ba kaza kaza ka kawai sai ce Kano ma zai buga amma bari ya ce musu nai da zai shi sai ba wani malika ko kowa na kasaro ban da shi ko kuma yake bari ya tafi Kano ya kalli kwallon Kano fila ko waye warriors ko uwa uba da zai fi visa ya tafi turai duk zaman da zai a ingila ba a sau so da mutumin banza ne ɗan ta gize ne duk sauƙin ba a yi mashi ba wasu ma da yanzu ce a'a aikata hali shi shi wannan zunubin da ya riga masa zunubin ita kuma kasar bonus ce Allah har mutanen banza yana mu bonus shi yasa ya tashi ruwan sama ma sai ya gonan nima ya tafasu suka ce ku gane shi ya ribar ta in ya ce ribar kuma yadda na lahira ka gudun ma mahaifa to nan kuma sai a cikin mutum da zanibin ka ba dai ka ga maliki a ga abin da suka ce to shi ita ita ita zanga zangar menene matsayar addini shi ne za a koma a kalla shin abin da ya kamata ne wurin da ya kamata a yi zanga-zangar ce ita ce magani ka iya ce mata amrun ne wanda an da ta ba rubuta za ka iya neman da tafi da ka suna ce mata muzahara wani lokaci muzahara zanga-zanga gwargwadon abin da ya kawo zanga-zangar gwargwadon abin da zai kawo ita mafita ma'ana gwargwadon abin da zai ba ta hukunci idan ta ginu ne akan abin da ya halatta a ce a yi to shi kenan sai a ce mutanen da ke wurin su ke kasu amma ba ta halatta ba ta ɗauki mata wurin maliki a cikin haƙuri to da kada a ƙarfafa musu gwiwa kuma kada a goyi bayan su kada kuma a taimake su sannan kada a ruɗi wani a cikin su ya ji cewa kaza kaza ko kuma irin rikici na kabilanci shi ma za a yi in ka ɗauki wakin ƙara ta maliki shi ma to ba za a yi ba don rikicin kabilancin ma ya an hana a jihadi na addini kawai aka halartar ba rikici na kabilanci ba ka kyale kowa haka Allah ya ga dama ya yi mutane ya yi mu kabilu kabilu dangi dangi jama'a jama'a domin mu san junanmu ai ba ba wai ba manufa aka yi mu ba da ce an yi mu duka kabila ɗaya harshe ɗaya za mu rasa wasu fa'idodin da yawa masai mu kabila kabila ga kalli jinsin da launin fatar da harshen da karin harshe da wane ne ko wani an masirin nasu daban daban daban daban daban daban duka arab ko wanda yanzu da za ku zo jinjiri ne yau aka aike shi kuna gani da tsakar gidanku za su ce wa ya kawo mana wani yaro kun san ba dan gidan gani jinjiri ba yau yau a kun iya ganewa to da kujerar gidan ku ba ka ce ba duk wannan hikima ce ta Allah cikin wancan abin nan da suna ka in dai abin da za a yi ya saba wa Allah to da gwarma da kiyar shi ne su tsaya hakuri irin wannan ba ba su yanzu ba to sai yace babu salat da musafiri babu game da sallar matafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa safar kid'atun min al'adabi ita sallah yanki ne na azaba sai ita tafiya kai ko yanki ne na azaba a ce kana garin ku a zaune ɗaya ne daga cikin manyan ni'imomin Allah wa amma da ni'imata rabbika fa hajji yi godiya ga Allah ta ce yau ba ka a garin ku ka yi tafiya kana cikin wani yanki na azaba za ka zama a takuri amma kuma ita tafiya tana cike da wasu fa'idodi al-imamu shafi'i cikin wasu yan baituka ya lissafa fa'idodin tafiya yake daga ciki za ka ga idan ka ne buɗe kuma za ka tsara rayuwa sai sai ba da misali yake ta ka kallon ruwa sai ruwan da ke taruwa a kogin tafi galiban baya haƙi amma ruwan da bai kai shi yawa ba wanda yake gudana kan wata hanyar ruwa ɗan jiri in kai sai dai karkar kenan matafiya da haske sannan yake cewa wani lokacin kuma in an dame ka a garin kuma aka tafiyar ya fi yanzu yin shekara ashirin ba ka taɓa barin garin ku ba wani ko kai sallama ko ya hango ka wani maka sallama ba amma da za ka ɗan kauka shekara biyu ba ka a garin shi zai zo har gida da rigama asuba har jiya nake ji ka dawo ya tafiya masha Allah shi kenan ka ɗan motsa wani kuma haushin da yake gida ba ka dan tare mishi wasu kagaki kai ne ma'aji ko sakataren wata tafiya to ka matsa kai ba shi kenan da ci kuɗi ma su kama shi ga wuta sannan yake in ka fita kuma za ka haɗu da wasu masoyan da baka san su ba da akwai dai fa'idodi da yawa amma dai in mutum wata da dura ta sa yayi tafiya kuma ya kammala abin da zai yi a tafiyar ya zai dawo garin shi ni'imar ka da waye na ka suna nan a garin in kuma Allah ya kaddaro maka zama a wani garin ne na daban to ka dauki kaddarar kawai kai ma ka zama dan can kenan to shine yake cewa babu da zai magana kan sallah ta matafiya ita sallah farkon shar'anta ta raka'a biyu aka shar'anta a zuwar biyu da asar biyu magriba magriba biyu ko magriba uku isha da waye duka biki duka sallolin biki daga baya sai aka bar bikin a salloli na matafiya saboda matafi na bukatar a taimake shi rage mashi tawainiya ta tafiya sai aka ba shi wannan gozarar su ko mazauna gida ya ka to su kuma an tabbatar da su akan wannan wannan maganar ta tabbata cikin hadisin sai da aisha radiyallahu anha wanda al-imamu bukhari ya fitar da shi kisa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum wannan sallar ta matafiya da aka mayar muku da ita raka'a ciki banda asubahi da magriba to wata sadaka ce da Allah ya yi sai yake ya jama'a ku karbi sadakar Allah kar ku sakaci da sadakar Allah to da yake cewa yajibu lakasuru rage sallah ya waje ba wanda yake mazhabar da shi ya dauka mazhabar malikiya sun ce salatul kasri sunnatun muakkada shi kuma da yake cewa salatul kasri wajibatun irin wannan maganar Allah dan Umar ya faɗa in ka duba sunan wal mubtada'atu ya kawo wannan maganar da sauran wurare da dama Allah dan Umar yake cewa salatul safari raka'atani sallar matafiya jama'a ku sani raka'a biyu ce man khalafa sunnata kafara wanda ya cika sallah yayi kafirci ba yana nufin babban kafirci yana nufin kufur duna kufur abin da yake nufi duk wanda ya kama hanyar tafiya kawai wani saboda kafirci ya cika sallah yawa Allah butulci ka je gidan tangwace ko ofishin shi a Legas kuma shi ya gayyace ka ba maula ta kai ka ba ga abinci kala kala ya hango ka a teburin mai shari saboda jaraba wallahi a wata tirela zai doro ka don da kai arewa wannan da gwara ne Allah ya ce kuɗa ake kuma ni nake ba da ladar kuɗa amma kai na rage maka yi biyu yawa Allah ba shi kawai za mu iya kaga wannan ma ga kauyanci ga rashin basira shi ba da ya ce kai biyan sai ba kan ba mai aje maka ajiyin ba yanzu dai ita waccan sallar da wani ya kuɗa a garin su kai ma kayi irin ta kuma kai ma Allah da a tsari kake har tsari kake ne a Allah ba ta kawai ni ban wani gaji ba zan iya ai malam ko a duran kake yawo irin irin kayan tafiye-tafiyen nan na zamani ko muna ga yace bai zo Najeriya ba tukuna nuna ba a fara ba Saudiya ta ware trillion na kuɗi wata biyar sai dai a makwata mu aka ware irin wannan sai dai wani ya sace sun daya sai ya sace shi yasa nake gode wa Allah da aka mu a Najeriya insha Allah ka je lahira kai ne mai kara kaga ya fi maka riba ya fi maka riba haka malam za ka yi faɗa yake ya fahimci in Allah na ba la'in santa kawai sai maka a Najeriya kawai saboda a nan ƙasar ne za ka ga ya kamata kuma abin da bai da zaɓi na biyu shi kai za a yi a ce mutum na da hankali amma da suke tsammani yana da hankali ya ke yin abu yanzu da na ga wani hoton wani gwamna ya sha kudi yana kan a maiduguri aka wanki wai yana faɗan ayyukan da suka yi su kuma wawaye roma shiriyar hada kafara wai daga cikin manyan ayyukan da suka yi sun gyara burtsatse guda ashirin da biyar akan naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari gyara kowace burtsace sai da aka ce mata miliyan arba'in da takwas sannan ta gyaru. Da na samu wanda ba sakwato da ke wai mita nawa ake samun ruwa a sakwato yakan kai mita irin dubu biyar haka mu dai nan mita tun daga talatin ko arba'in hamsin sit burtsace ma sittin saba'in ba su da yawa tun daga talatin wani an fara samun ruwa kuma ai ka amfani da shi amma kuma ka san wani lokacin gyaran tsoho ya ta kago ku na da sami tawi kuma ba dai gwamna ne sai ba dama ka ce da yi ba nan dai lahira zai ma Allah illa illa kuma wasu a gefe suna Allahu akbar gwamnan shari'a ana ba shari'a musulunci ba ce shari'a musulunci ya alkinta zikirar al'umma ake yi to ita tafiya tun daga yanayinta to sai ka yi kasarin kawai sai ka batta a matsayin wahidin kamar yadda malamin ya faɗa shi ne suke cewa alhaƙin dubin kasiri mafi yau mafi rinjaya abin da malamai suka tafi salaf kenan to shi ne wajabcin yin ita wannan sallah malam mazharu malikiya suka ta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sunna mai karfin gaske kenan mutum bai kamata ya bari wannan sallar ta wuce shi ba ina ne ya wuce shi ko idan kama ko wa idan akama bi baladin mutaraddidan mutum akan hanyar shi tafiya za ka yi kasarun ka ne idan mutum ya je ya zauna a gari mutaraddidan yana ta kokon yaushe zai bar garin kaza ko tafiyar da za ka yi ka je gari baka da tabbas ka je Lagos an ce maka kayan ku za su iso gobe kawai ka tafi yau ka jira gobe da safi sai aka ce ku dan kara hakuri kayan nan sai juma'a juma'a aka ce ku dan kara hakuri muna tsarin asabar za su iso da rana zuwa yamma za mu fara raba mu sai muka tasowar ku ran lahadi lahadi ba kaya litini ba kaya sai ta jira har kai wata ka don mutarar ce malaka ce yanzu ne za ka yi kasa kai ta kasan ila ashirin yau ma har zuwa kwana ashirin yaƙi bisa ga zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka shekarar da ya fatko makka kuma wannan yake fahimtar da mazhabar malikiya su ma suke akai idan ka je gari ka zama ɗan garin ka ce ka zo zaman garin ne za ka wuce kwana hudu idan ka ya buɗe haƙƙin da kake da shi na makwabtaka a gidan da ka sauka da kunta ya faɗi to kawai malam sai ka cika sallah amma inda kwana uku za ka yi ko kwana hudu to shi kenan sai ka yi ta kasurunka in kuma ya wuce haka to tun da garar da ka ji kawai sai ka cika sallar ka yace wa ila azama ala ikamati arba'in idan mutum yayi niyyar zaman kwanakin da suka kai hudu ko suka wuce hudu a gari a tamma ba'da ya cika sallar a bayan wannan shine bambancin da ke tsakanin shafi'i nan da malikiya su malikiya ta ce in ka sauka gari yau sai ka ce ka zo garin da yake sati biyu sallar da za mu ta ishan nan kawai ka cika ta shi kuma nake ta an ba ka kwana hudu sallah ashirin wayannan salloli ashirin in ka cire a zuhur da abin nan magriba asuba da magriba duka sauran za su ta kasurun ka ne suna karewa daga nan sai ka dawo sai ka cika sallar ka domin ka zama dan gari yake wala kuli jambu mutum yana da damar ya haɗa salloli takadima ya jam'u takadimin wa ta'khira ko jam'u ta'khir jam'u takadim shine ita sallar gaba a zuwar da la'asar kake so ka hada sallar a zuwar la'asar za ka dawo wajen karfe biyu haka sai ka zo kai sai kai a zuwar sai kai la'asar don da asar kuma ita la'asar za ka jinkirta ta har zuwa dab da la'asar kamar karfe uku da kwata haka sai ka dawo la'asar sai ka yi ta kaga lokacin ka bai shigo ba akwai jam'i na uku da ke tsakanin jam'u suri shine ya rage saura minti biyar lokacin azuhur ya fita sai ka sallaci azuhur a lokacin ka yi sallama minti biyar sun cika da asar ta shigo da minti daya sai kuma ka tashi sai ka yi da asar a lokacin ta ka sallaci ta farko a ƙarshen lokacin ta ƴan mintocin ta na ƙarshe ka kuma sallaci ta farko a ƴan mintocin ta na farko ta ce in kai wannan dama ce aka ba mutum duka wannan garaɓa ce da sauƙi da rangwame da aka yi wa al'umma kuma aka yi wa matafi lura da yanayi da halin da yake ciki na na na tafiya to kuma wannan shine bayanai da ya tattara kuma na ga ya kamata ce mu daga tsana Allah sai mu ce mu tashi babu salatin da kusufaini salloli na kiskuwar rana ko kuma kiskuwa ta ta wata kamar akwai da azani mai kama taimako in ya zo haɗa sallolin in jam'i za su yi to za su yi da wazana ɗaya da ikama su idan aka yi wazana ɗaya ita ce ta azur da la'akar da suke so ku haɗa ko magriba da isha amma ko da sunna an zo kuma za a yi mata ikama ta sai zama kun samu ikamomi guda biyu na wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh da suke wani suka a nan wasu suka ce gaskiya abin da ya fi kamata a mayar da abin zuwa ga al'ada ina ne za ka je ce ka yi tafiya ba zaura ma duka kuma suka ce a sani kamar ina kilomita ne kamar saba'in zai iya isa min kamar arba'in da takwas suka ce karyar ganta haka amma jumhur suka ce a ina ne za ka je a ce ka yi tafiya ina ne kuma ce za ka je a ce ka je abubuwa a zan ka je falladan ba ni da ce a yi gawa ne an sha tafiya barka da dawa ina je falladan za su tafi ka dariya dan ba sai sa ce ka yi tafiya ba sai da ba za a ce tafiya ba sai da ta dan je anguwa ne a ta ji mahaifuka nan a keke ga shi nan har ya dawo to shi ne sai a ce dole ne amshi sunan tafiya safar idan mutum yi irin wannan tafiyar sai ya kasuru nan da kaduna kaga mutum zai kasuru nan da marabar ga shi ma mutum zai iya kasuru balanta na a ce kuma mutum zai je ila kano ko katsina ko sabbatu ko lakaja ko naija ko kuma ila ce lagos ko maiduguri a gwanin duka tafiye tafiye ne mugaye wannan shi mutum zai la'akari da shi kamar yadda suka to biya ta ita ce an je anguwa a tafiya ce ko anguwa kamar anguwa ce tafiya ce ko in dai tafiya ce mutum zai iya kasu inda ya kai kilomita da yawa ko ya kai kilomita na a ya fi shan shida ya fi shan shida sosai ma a ce kamar cikin zariya ne ce taki daga nan wajen gwargwaje a ce ka zo kofan bayan ka ce kofan kona fili ko ka zagaya ka da kofan kuyan bane zuwa kofan sai wasu malam suna ɗaukar wannan lissafin musamman a cikin gari amma dai zaka tsallake wasu gonaki na jama'ar garin ku ka je gonakin waɗanda ba na garin ku ba abin ka je yiwa daga nan za ka wuce gonakin mutanen basa ka je na mutanen samudu ka je na mil goma ka je na shika da sauran yan garuruwan nan to sai a ce ka yi wata tafiya kuma sai shi kasan ba zai zama ya laifi da irin wannan akwai masu fahimtar haka kwarai kwarai da tsakanin zuwa anguwa da tafiya ba ko ma kano wani ya sa ta anguwa kano ko ka ga ai tausaya mace ai ya tafi wa alaikum assalam eh
kuma mutanen da ya lokacin da asuba da magariba za su yi masallaci a cikin da shi ba ma irin a da hakan sai ya kadai kuma ba abin da ba abin da ya hana shi fita akwai wanda suka faɗa ka hawa ke shi ba inda dai zai zauna kuma yana da yanayin da zai je ya bi jami'in kamar ma ya fi tsara mutuncin shi ya je a jami'in ya fi
Magarba da asuba a masallacin makaranta a gari.
amma sauro
Waɗanda da suke da sake zuwa tsakanin da Allah a to ai shi wannan ma za a zarge shi da tasabbu ana- za a zarge shi da abin da suke cewa tasabbu'ur ruhas wato wanda ake ragewa su ne yin shi kadai sun je in yi je can liman ba zai saurari shi ya rage ba wanda ba a ragewa tunda su sun farashin kasa gaba ɗaya ne su ne zai yi kaga za a zargin yana tasabbu'ur ruhas ne tunda zai iya fitan su ma ya fice amma idan ya yi hakan inda akwai wanda suka ba ta fasara kuma za ta san da shi ba ta yi ba amma ya asarar kuma jam'in da ya rasa da mutane shi da al'umma kuma kila ya gita kai cikin wani abu na cewa to me yasa ke irin wannan tabi'a ko me yasa baya zuwa ikan lare shi wani ya fahimce shi wani ba zai fahimce shi ba kuma waɗanda suke ganin zai iya yin kasuru ba su ce in yayi jam'in bai fi ba da yawa mata ce in yayi jam'in ya fi to wannan da kuma suka ce ai kawai inda ma ya wuce kwana hudu kawai shi ya zama kamar dan jami'an nan kawai ya zo a yi girki shi inda ya samu kanshi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh
na yi shirya na gaba shirya na tafiyar amma kuma bar ya na bar da yi ba eh sai a zo sai a sai a aka zo kira abu
a kan kallawo zai yi kasu ne rubo da yi da a gaskiya in in dai mutum ba a riga ya tafi ba ya ya cika sallah kawai to suka ce abin da ake jin tsoro ya ce za ta iya fasuwa sai ya shirya kawai an fito nan da ya bakin titi sai aka fara ganin motoci da ganyaye ana zanga-zanga an toshe titi kuma shi gashi ya riga ya buga ta raka ake za ka ce ya cika sai sama na malikiyar suke kasar ba ta farawa ta tsallake gonakin da ake jingina mutanen garin su kuma yanzu na je wajen bari yanzu sallar ta ne a nan sai ya cika saboda yanzu nan alhamdulillah an tabbatar tafiya kan ta fara kan kama amma dai yana gida ne shi kenan suka ce wannan akwai tajjud da ra'i ne kuma akan shi mazhabar malikiya su ma suke sai sa suka ba da wancan ka'idar ta cewa sai a tsallake gonakin mutanen garin su haka shan azumi shi ma sai mutum ya tsallake gonakin mutanen garin shi kada ya zo ya ci abinci kuma a ce an fasa tafiya dole ya kame ba dama ya ci gaba da ci kuma azumin ya lalace kuma dole ya rama duk da bai zunubi ba kama da ce ya bari sai an tsallake gonakin mutanen garin su kafin a tsallake wannan lal- wata lalura ta bijiro tafiyar ta fasu kaga zai zai dora daga inda yake tunda dama bai karya ba Allah ya samu gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh